أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa din ranar Lahadi a nan Masjid Sabil Huda da gawan katare ta magana. Na littahi al'adab al-mufrad na wane? Abu Abdullahi Muhammadu bin Ismail wanda aka yi sani da Bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara mutawafa sanadi ɗari biyu da hamsin da shidda yanzu rabanmu da imamu buhari shekara na kenan dubu da ɗari da tamanin da bakwai rabanmu da imamu buhari wanda imamu buhari ya littattafai da dama wani ne gwarzon littafin shi jami'u sahih wanda aka yi sani da sahih al-bukhari asahul kutub wanda a bangare kuma na halal tabi'u halaye wannan littafin nashi al-adab al-mufrad shine littafin wanda ya shahara a duniyar musulmi inda aka yawan karanta shi akan abin da ya sahi halaye da halak da tabi'u da sauransu a wancan satin mun kare babun laysal mu'minu bid'an mun zo haka shan babi yanzu za mu tashi babi na 146 hadisi na 316 kenan babi na 146 hadisi na 316 sai ya sunan baban babun allu'an ko mamana allu'an da hausa tsinuwa to me tsinuwa addadul ibad an rahmatullahi ko in haka ce korewa da nisantar da mutum daga rahama Allah Allah ana kenan ibad ne an rahmatullahi ka kore mutum daga rahama Allah ko kuma ka wa mutum addu'a ta kore shi daga rahama Allah kenan shine manoyin fasata su ce addadul ibad ko kuma huwa du'a'un bil la'an ko kuma kawai mutum addu'a ne ga wata tsinuwa ta kama shi da duk lafazin da zaka yi da Hausa mu da Hausa zaka ce Allah ya tsinewa mutum ko wallah dai bai ma albarka ko Allah ku washe maka da sauransu da fa masa gaba da duk wannan shine ake cewa tsinuwa to wannan shi tsinuwa haka kamar shiga babu abin da za mu gane shi tsinuwa ba a so mutum ya rika tsinewa mutum ko da mutumin nan kafiri ne kamar da zama gani a gaba ko kafiri ba tsinewa ba tsinewa mutum da ainihin shi sunan shi sai dai ka tsinewa siffa sai dai ka tsinewa irin aikin da mutum yake yi ga wani a tsaye dan giya ne na shan giya baka kama ba sunan shi ka tsine mai dan ya sha giya sai dai ka ce Allah tsinewa mai shan giya ko mashayi ai musulunci in ka lura duk siffofi ya tsinewa ba sunan mutumin bai kama ya tsinewa yanzu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wannan kafirai da suka yi gwagwarmaya da Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ba a kama sunan gundarin sunansu ba ko amma dai sai siffofi mutu jambiyo aka tsinewa tsinewa kamar yadda malamai suke cewa ta zo wajen guri tamanin Qur'ani da Sunna amma dai duka za ga mafi yawan ta duk siffa ce aka tsinewa sai dai ka ji an ce la'anatullahi alal kafirin alal zalimin alal kazibin da sauransu ko kuma la'anallahu in hadisi ne zuma la'anallahu wasila mutawassila namisa da sauransu idan ka ga namisa mutawassila ga ta nan ta wuce ba kallon da ba zaka ka kama sunanta sunanta wance ka ce wance Allah tsine wata dan tayi kazana sai dai ka tsinewa aikin sirkai gane na muhara da hadisi na 316 316 wannan hadisi baiti ya zo ana adabul mufrad kuma ya zo gurare da dama muslim ma ya hudu wannan hadisi hadisi ne sahihi sai yake قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم در عن أم درداء عن أبي درداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء
wannan ruwaya muka ce ta hoto baitin ta zo a nan adabul mufrad ta hoto a sahihul muslim yace hadathana sa'id bin abi maryam qala akhbarna muhammad bin ja'far qala akhbarni zaid bin aslama an ummi dardai an abi dardai can baya mai bayani akan ummi dardai da kan abi darda abi darda mai bayani da mata guda biyu duka ana musu alkunya da ummu darda sai ɗaya ce mata ummu darda il-kubura ɗaya ce mata ummu darda il-sugura mu yi bayanin su da tarihin su can baya to sai ce kala kala nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal la'anina alla'anina masu yawa tsinuwa Allah ne kenan ba mai tsinuwa ba ka so da Allah anina masu yawan tsinuwa la ya kunu na yawan kiyamata shuhada ba sa kasancewa ranar tashin kiyama masu shaida wala shufa ko ba sa kasancewa ranar tashin kiyama masu ceto kenan wannan abin da ke gwada mana la'ani ne nace masu yawan tsinuwa ba mai tsinuwa ba in tsinuwa ne ya za ce la'anan kenan ala sigata takara la'anan in aka ce la'in kai macen na hadisi da muka wuce na abdullahi dan umar ai ta lam yakun abdullahi la'inan qattu kenan tsinuwa ta so da haka aka ce la'anan kenan yawa repetan tsinuwa kai dai kenan masu tsinuwa ba sa kasancewa ranar tashin kiyama waɗanda za su yi shaida ko kuma wanda za su yi ceto to ya ne ke ne nan da yake ba sa kasancewa ranar tashin kiyama za su yi shaida ko kuma za su yi ceto me yake ne ranar tashin kiyama a farfaji a ranar tashin kiyama da kwai daraja guda biyu wadda duk mutum ya same ta alama ce na ya samu zai wuce alama ce ya samu karbuwa wurin Allah daraja guda biyu duk wanda ya same su a filin kiyama to alama ce shi wannan mutumin ya samu ne alamai kabuli ya samu alamar dacewa su ne daraja guda biyu shi ne yin shaida da ceto ai al'ummomi da suka wuce tun daga al'umma annabi nuhu alaihi salatu wassalam zawa da al'ummomin da suka zo baya ai mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su zo su yi shaida akan wancan al'ummomin da suka wuce da shaida annabawa sun zo musu in su wancan al'ummomin suka ce kowa ya gaya muku sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ce ai annabiyanmu annabinmu shi ya gaya mu a cikin alkur'ani kenan za a kira al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi shaida akan al'ummomi waɗanda suka wuce na shaidan manzannai sun zo musu suka yi taurin kai kenan cikin wanda za a kira su yi shaida shi mai yawan tsinuwa a nan duniya baya kasancewa da wannan shaida shi wanda za a kira ko zama a rayuwar mu ta duniya sai wani ya zo za a mai wani abuwa sai aka kira ka aka ce ka yarda da wannan ka ce eh ai wannan wanda ya ce ma ka yarda da wannan inda ka ce eh ai yayi ya girma ka san kai kenan mutumin kirki ka da jago kenan al'umma annabi su su shaida akan ta annabawa a wani al'ummomin annaba da suka wuce to mutum in bai yawan tsinuwa ne baya shiga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su yi wannan shaida wala shafa'a kuma ceto ceto wannan wanda muke faɗi a ranar tashin kiyama annabawa na ceto salihai na ceto waliyai na ceto uwaye na ceto mutane da dama Allah yana ba su izinin su ceto an su ba sai shi dai kawai ƙa'idar da zaka ɗauka manzon da zai shiga inda hu illa bi izini babu wani mai ceto sai dai da izinin Allah da kuma da suke da mummunan fahimta sai a ran tashin kiyama babu ceto wanda ya ce babu ceto ran tashin kiyama bai gane dastin alkur'ani ba da kwai ceto sai dai ceton ba kowa ne ke kamar yanzu muna zama a cikin wannan masallaci sai ya daga nan sai ya ce kan wanda ya sake ya fita daga wannan masallacin sai wanda na bashi izini to an fita ko ba fita ba san ba fita an fita waye zai fita wanda aka ba izini idan ai shi Allah ta yi wane ne zai ce man zalla zai shawo inda hu to can wani guri kuma yace illa ma man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla to ka gani kenan da koi ceto kana yi yana yi duk da kuma mutane kebantattu wanda Allah ya ware su su yi ceto amma dai cetan sai Allah ya ba da izini kuma suwa za a ceto za a ceta su ne ahlul tauhid waɗanda su ne ma'abuta tauhidi ba su yi shirka ba ba su yi shirka da Allah ba sun bauta wa Allah tsantsa to amma dai kuma daga wani bangare sai aka same su sun yi sun yi sun yi kazana ko kuma sun yi sun yi wani laifi amma dai wajen ibada sun zo halisan lillahi da tauhidi kuma ga wasu laifi to wannan ana ceton su wa zai ceto kuma Allah ne ke bada izinin daraja zuwa daraja waliyan Allah makusa salihai da sauransu suna ceto to duk wanda ya kasance a nan duniya yakan yawan tsinewa mutane to in za a yi wannan ceton na ran tashin kiyama ba ba shi wannan fagar in je wannan ceton tunda menene ceto ai ceto ka janyo mutum ne yana cikin wata abu ka sanya shi cikin rahama ko to kai kuma anan kullum kana tsinewa mutane ita ko mai tsinewa nesantar mutane daga rahama to wanda yake da nesantar da mutane daga rahama kuma an kashe ce ya janyo mutane cikin rahama kaga ai an yi tubka an warware kenan dan wannan masu yawan tsinewa mutane ba sa kasancewa a ranar lahira wanda Allah zai ce ku cewa na ku cewa ne. Mun gane? Kenan abin da zan mu gane a wannan ruwa. Tsinuwa la'an yawan tsinuwa ba ɗaya ba kai haka yawan yi kullum bakinka bakinki bakin shi kullum kai Allah tsine Allah wadai Allah kaza Allah kaza ba su mutum ya bi. wannan. to shi wannan hadisi muka ce daga wani ne hadasanawa marwan bin muawiya ko daga wazo hadisin abi dada to yadda yake hadisin nan muka ce ya zo a nan adabul mufrad kuma ya zo a ina to nan can ma ya zo daga zaidu dan aslama can yadda yake bayani yadda yake ita ummu dada zamanin wannan yana khalifa marwan bin wannan abu mal bayan kulfalu bani umayya bayan manuwa aula kulfalu bani umayya ma'awar bin abu sufyan bayan shuwa marwan bin hakam bayan shi ba marwan bin hakam abdulmalik bin marwan to zamanin abdulmalik bin marwan yana khalifa abdulmalik bin marwan kamar yadda ya zo ne nan hudu shi a ruwayar muslim daga zaid bin aslam ya ce abdulmalik bin marwan lokacin nan ya kasance yana halifa lokacin da yake shine halifan musulmi ba asa ila ummu darda bi an jadin min inda sai rika aikawa ita wannan ummu darda kamar kyauta ta wani barguna ko wani labulluka ko wani me sai gayyato ta ta zo gidan shi in ta zo gidan shi kuma sai ta kwana cikin iyallan shi dan ya san matar sahabi ce dan ya tambayo ta wa'an hadisai ko wani abubuwa to ana nan ana nan wata ran ya gayyato ta ya aika mata hakkyauta ta zo gidan halifa ta kwana tana gurin iyalai shi sai can da dare ana tsakar dare shine kita falan ma an kana zata lailin qama abdul maliki min al layl fada khadim da dare sai abdul malik sai tashi sai kiran mai mai hidima da ya mai kiran mai mai hidima ne zo ya mai wani aiki ba abu da sai yayi kamar bai yi abin ba da gaugawa amma ka sa mutum aiki ko bai zo ma da gaugawa sai abdulmalik bin marwan sai zuciya sai tsinewa wannan bawan nashi ce Allah la'anatullahi alaihi ko irin wannan kalma ya ga wannan ne mai hidima da sahiya ta yi sai ita wannan matar sahabi ummu darda sai ta ce wa sarki abdulmalik bin marwan jiya da dare na shi ka sami'tuka la'anta hadimuka hina da autahu shi da dan na shi ka ka tsinewawa hadiminka lokacin da ka kira shi ni kuma na ji abi da mijina ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna la'ani da la yakununa shuhada la yakununa yawmal qiyamati shuhada wala shufa duk masu tsinewa mutane to ran tashin kiyama ba su kasancewa waɗanda za su yi shaida ko kuma wanda za su ceci mutane daga nan abdul malik ibn marwan kenan sai duk wannan darasin dama ya kada ne don tare ga mai hadisan manzo Allah kenan a ruwaya da zo da muslim ke ta ka gaba ɗayan da aka yi wani abin ya wakana daga ummu darda zuwa wane abdulmalik bin marwa to wannan ruwaye fasara dai la'anin maka ce masu yawan tsinuwa ba su kasancewa ran tashin kiyama mene masu shaida ko kuma masu ceto kenan wannan hadisi me yake karantar da mu ma za su faru da hadisi kenan ya mai dizance da zan yi mai zance na kirki kan ka zama to bakin ka kullum Allah tsini Allah wadar Allah kwashi Allah kaza duk ba san wannan ko da kafi kamar yadda zamu gani a gaba kenan mutum in baka wada alheri ba bai shiru musamman tsinuwa musamman al'ada ga wajen mata ko diyansu ko wani nasu ga wani abuwa suka Allah wadan ka Allah kaza kai da baka ji magana kai Allah wadan kai kaza kenan wannan ba a yi kamar yadda zamu gani a gaba ita tsinuwa fa an yi ta sama take ta yi haka ta yi haka ta rasa gurin shiga sai ta zo gurin wanda aka tsinewa ta ga ya shi da kai gurin shiga nan ma babu sai ta zo ta ga wanda ya tsine sai ta koma mai dan wannan ba a so mu kiyaye ba a so musamman iyaye mata ba a san yawan tsinuwa sai ruwa ta gaba ta ci قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق للصديق أن يكون لعانا
لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا وين الصديق أنا أبو بكر الصديق can ga nan gaba zai sake kashe fasarta shi hadisi shine ta hadasana Abdul Aziz bin Abdullah hadasana Suleiman bin Bilal an Allah ko عن أبيه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سعد الدوسي على الأصحي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أي لا يجوز للصديق أبو بكر الصديق هنا أن يكون لآنا يكسن جميع على صيغة التكرار لآنا ميو سينوا in aka ce la'inan mai tsinuwa kenan su ɗaya biya ka la'anan kenan yawan yi ka zama to kai al'ada ka ce kawai yawan tsinuwa hadisi na gaba yana fasarta wannan ya ne aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wadu wannan kenan nan fasar shi ne la yanbaghi li siddiq bai kamata ba ga abubakar siddiq ya kasance la'anan mai yawan tsinuwa mu je hadisin gaba ya fasarta shi shi ma wannan ruwaye muslim ya hudo ta sai ya ce قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي زبيان عن حذيفة قال ما تلاعن قوم قط إلا حك عليهم اللعنة
to sai wannan ruwaye ta ce hadasana muhammadu bin wa yusuf qala hadasana sufyan an a'mash an abi zabiyan an huzaifa ta qala wani huzaifa huzaifatul huzaifatul yamani huzaifatul yamani ya ce ma tala ana qaumun qattu da dai wa'ansu mutane ba su yi tsine ne ba mutane guda biyu ko mutum biyu haka kai ka ce Allah tsine ma shi ma ce Allah tsine ma kowa tsine ma kowa kenan mata la ana qaumun qattu da dai wa'ansu mutane jama'a ba su yi tsine ne a tsakanin su ba ko da su ne illa sai dai hukka alaihimul la'ana wannan tsinuwar ta tabbata ta wajaba kansu hukka sabata wa wajaba sai dai tsinuwar da aka yi ta tabbata ta wakana ta kasance a kansu kenan wannan faɗawa ce ce faɗawa ce ce huzaifa tuliyan huzaifa waye huzaifa tabi'i ko sahabi sahabi huzaifa tuliyamani sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallama ko kenan yace mata la'ana qaumun qad da dai wa'ansu mutane ba su yi tsine ne ba ko so ɗaya illa hukka sai dai wannan tsinuwar sabata ta wajaba alaihim akan su wannan la'ana kenan alhadis manu hazar hadis usnida da ila sahabi mawquf ila man ila sahabi ko alhadis alladhi usnida ila sahabi sama hadis mawquf ko li'annahu laysa marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam da muka ce an abi zabiyan an huzaifata an rasul sallallahu alaihi wasallama qala kenan ba mu ce ba an rasul sallallahu alaihi wasallama qala muka ce huzaifa yace kenan hadisi ne ana adabul faraizo mi mawquf ila huzaifata al-yamani to hadisi ne mawquf amma dai lahu hukumul da kai inda yazo marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallama kenan yana da shawahid yana da hadisi shawahid wanda ya tabbatar da shi ga faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma hadisin ummu darda ne ita wannan ta sama da kuwa hadisin ummu darda da abi darda wanda ya zo hadisin a sunan na abi dauda inda ummu darda take cewa abi darda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abdu idza la'ana shay'an shi bawa idan ya tsinewa wani tsakanin mutum da mutum sai suka yi tsine ne ne idan shi ne bawa idan ya tsinewa wani sa'adatin la'ana ila sama sai wannan tsinuwar da aka yi sai ta hau ta hau ta hau ta je ina ta je sama in ta je saman nan ba ta gulubu abuwa sai a rihe mata ƙohohin saman nan kenan tsinuwar da aka wadi ta je sama ba guli kata abuwa ba sama a duniya sai a rihe ƙohohin sama tsinuwar nan ba ta sama ba ta yi ne ta tafi sun mata habitu ilal art sai ta gangaro ta komo ƙasa in ta komo ƙasan ma ba ta gurka abuwa ba haduna nan ma sai ta ƙasan ma ba inda ta bi daga nan tsinuwa na ta yi sun mata a huzu yaminan wa shimala tsinuwa ta yi dama ta yi hagu daga nan ba ni ba mu shiga to in ta yi haka kenan ta tsinuwa an hudo ta jama'a sun tsinuwa sun tsine ne a tsakaninsu ko mutum biyu sun tsine ne a tsakaninsu sai tsinuwa nan ta je sama ta rasa gurin wucewa ta komo ƙasa ta rasa gurin wucewa ta yi dama ta rasa gurin wucewa ta yi hagun ta yi me to sai ta zo gurin wa sai ta zo gurin wanda aka tsine wai ta kalle shi sama da ƙasa ta ga abin da aka wuce akan tsiyo ta shi gaskiya ne in haka ne to fa ahalar ne ta tsaya nan in ba haka ne ba fa sai ta koma raja'at ila qa'iduha sai ta koma gurin wanda ya ci Allah tsinin sai ta koma ne kenan kaga wannan hadisi na Umar da ya fasarta wannan hadisin kenan shine yace in aka yi tsinuwa illa huka alayhi sai ta tabbata kenan me yake gaya ma ita tsinuwa furicin ka tsinuwa mutum ba ta faduwa banza sai ta fadawa daya ko wanda ya faɗin ko wanda aka tsine kenan me muke doka anan barin yin tsinuwa tsakankaninmu shefa alheri musamman musamman musamman mata musamman mata a gida yaro karami Allah wadan ko aika aika ake shi bai zo da wuri ba ko yayi wani abuwa ko ta sa ta aiki ko wani abuwa nan da ta ce Allah tsini Allah kaza Allah kaza Allah kaza duk wannan babu kyau ko kafiri ba tsini ba mun gane wannan ruwayi fasara ma tala ana qaumun qatun da dai wasu mutane su ba me qatun ko so da illa huka alaihim la'ana sai dai tsini wannan ta tabbata akan akan su sai ce babi na 147 babun malla ana abdahu wanda ya tsine wa ya la'anci bawan shi fa'a a taƙahu sai ‘yan tashi zai fasa tamu wancan hadisi na layan bakili siddiq an yi kuna la'ana kenan wani hadisi da zama kanta shi zai fasa ta wancan sai ya ce قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن مكدم بن شريح عن أبيه عن جده قال أخبر أخبرتني عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثة فاعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود
وانا رواية حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة عائشة تبان الأباري وعائشة صديقة بنت صديق عائشة الحميرة ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce ɗaya ta farko tilo wadda ya aure ta tana budurwa a doki kamar yadda muke faɗa da Hausa Aisha ta ce anna Ababakar Ababakar babanta ko anna Ababakar Ababakar kenan babanta la'ana ba'da riqiqihi wata rana Ababakar ya tsinewa ya la'anci wa'ansu shashe daga bayinsa Ababakar ya la'anci wa'ansu shashe daga bayinsa kamar ya sa su wani abu ko ba su yi wani abu ba kamar ko kuma ba su yi wani abu dai wanda bai kamata ba sai tsine musu haka da yi wannan faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ababakar ya kai ababakar allah anuna wasu dikuna mai yawan tsinuwa kuma da mai gaskiya ba sa gamuwa kenan tsinuwa da gaskiya ba sa gamuwa sai ana ce mai abu kai su abubakar siddiq kenan kai mai gaskiya ne kanta kai ne siddiq awwal man sadaka rasul sallallahu alaihi wasallama fil isra'i wal mi'raj kenan kai siddiki ne kuma ka zamanto kana yawan tsinuwa wannan ba sa gamuwa kalla kamar ka ce a a a ko kusa kalla ko kusa wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin wannan ɗakin ka'aba annabi ce kenan baya yiwa abubakar ka rika gama kai yana yawan tsinuwa kai kuma siddiki ne wannan baya yiwa abada annabi ya ce kalla a a wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ka'aba marrataini annabi ya maimaita wannan magana har sau biyu yana cewa mai yawan tsinuwa da gaskiya ba sa gamuwa har da sauna so biyu au salasa ko so uku da abubakar da an yi wannan abu abin ba a taka abubakar yau ma izin ba a da rikiki su sahabai a lokacin suke in sai abu suke gyara sai abubakar sai zo daga cikin bayan nashi sai yan ta wa'ansu da dama fa'ad wa'ansu daga sai ba su kuriya sun masha a ilan nabi sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ya yace wa annabi la aqudu bana qara ba ana ƙara tsinewa kowa ba daga yau kenan ko kai shugaba ne a ma'aikata shugaba yaranka a kasuwa yaranka a gurin aiki yaranka a ofis ka musu faɗa ka sasa ne amma dai yawan tsinuwa ba su yawan tsinuwa Allah tsine muku Allah kaza Allah kaza ba su kenan wannan ruwa da makanta ita ce waccan ta bada yace la yan baki li siddiq an yakuna la ala bai kamata ba ga abubakar siddiq ya kasance mai yawan gaskiya kenan mai yawan tsinuwa ya aka yi hudu ta don abubakar ya tsinewa wa an su shashi daga cikin bayansa dalilin sun yi wani abu wanda bai kamata ba yana annabi ce a kalla wa rabbul ka'aba baiwa bai gaskiya zai kasance mai yawan tsinuwa la'an ala sigata takara mai yawan tsinuwa mutane mun gane wannan sai ce babu na 48 sai ce babun babi at-tala'un bi la'anatillah tsinuwa nisanta ka rika nisantar da jama'a ko mutane daga rahama daga tala'un billahi daga Allah wa bi billahi ko kuma daga fushin Allah wa bin nar ko da wuta kamar Allah ɗebe ma ko kuma fushin Allah a kanka ko kuma Allah wadaranka Allah kwashe maka Allah sanya ka wuta duk wannan ba a san wannan sai ya ce
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا باللعنة الله بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار
وفي رواية وفي رواية ولا بجهنم ولا بجهنم wannan ruwaya ta fito a sunan abi dauda amma ne tana cikin da ifil adab na kurar wanda albani da afa ya ce hadasana muslim kala hadasana hisham an qatada an hasan an samrata kala kala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce la ta tala'anu kadda ku rika tsine ne ne a tsakankanin mutum da mutum ko al'umma da al'umma bi la'anatin lahi da tsinuwa allah allah wadanka allah kaza allah kaza ba a san wannan wala bi gadabin lahi ko kuma da kushin allah kushin allah ya abu kan ko kaza duk wannan ba a yi wala bin nari ko kuma allah wadanka allah sa ka wuta kaza duk ba a yi wa fi ruwaya a wata ruwa ce bi wala bi jahannama ko kuma allah kwashe ma allah tsini ma albarka allah sanya ka wuta jahannama duk wannan aka ce kakwai wannan kenan musu ba son tsinuwa kamar can ba da muka ce in an yi sai ta komawa ɗaya shi ma hadisi da ifi ne amma da yana da ma'anai hadisai sai kai abin da yake faɗi inda shi ma ya hana ne a yi tsinuwa sai ce babun la'anul kafir to can ba mun ce ka a tsine ka a tsine ka a tsine to in kafiri ne ka a tsine mai wani ne kafiri ga nan ka kama sunan shi ka ce wani allah tsine ma ka yi wannan to shine zai ma darsi na babe na 149 la'anul kafir tsinewa kafiri sai ce قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادع الله على المشركين قال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة رحمة
an da'if an da'if ne suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mushrikai kafire namu ayi adda kamar adda Allah ya kwa Allah ya halaka su Allah ya tsine musu kowa ma kuta annabi ya daga hannu haka ya kwamar da yadda sai annabi ya haka ya daga hannu ya rike hannun shi kamar zai yi adda ake ne ne adda su ma suka haka yi sai kenan zai adda sai annabi sai yake adda Allah shirye su Allah kaza Allah kaza Allah kaza kenan bai yi ba yadda suka ce sai Allah shirye su Allah musu kaza Allah shirye da su Allah sa su gane musulunci Allah kaza sai musu haka kenan shi ne yace ma kila ya rasulullah aka ce ya manzan Allah ud'ullah alal mushriki ka roki Allah akan wannan mushrikai Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu kaza kaza kala sai annabi ce inni lam ub'asul la'ana ni ba aiko ni ba dan in rika yawan tsinewa mutane walakin bi isturahama an aiko ni rahamatan lil alamin ne dan rahama ga talikai kenan ni me yinyawa ne ba mai watsawa ne ba kenan ni ba mai tsinewa mutane ne ba kenan me zaka gane ana ai mutum kullum muna faɗi mutum baka san baka san karshen shi ba kai farkon ka gani baka san karshen ba yanzu kai ka ɗauko littafi ka zo makaranta da zaka fito wata angogo kamar da muka buga misali wancan satin ita kuma an ce la'anar wasiru wal mutawassila ko an tsinewa wadda ta ƙara gashi ta yi mai ta yi mai ko na misu wal mutawamisa to ita kuma ta zo ta sako gashin ta zuba har ƙasa ta sa ikotar ta sa wando wandon ma karami ta sa duka riga da wanda ta wuce tana shi mai suka kowa gida ko tana mata a kawo ta kawo ko makwabce ka ce ba ka kawo suna ka ce ga sunanta yanzu wance ka kama sunanta ka ce Allah tsine miki da ta yi wannan ba ka san ƙarshen ta ba sai ta wata ustaziya ce a gaba sai ta daidaita ta shiryu ko kuma shi ka gashi yanzu da wani gwargo da a ciccire abine ne abine ne ana kiran sallah shi yana rawa na jin music da ikutar a ajiyo shi da a radio da mai duk yana yi kaga ce Allah tsine maka shi a baka san karshen shi ba duk wanda suka yi adawa da annabi ai mafi yawa duk sun yi musuluncin sun kyautata musuluncin su ma suka watso musulunci suka kashi ko ina wancan satin maka irin su amur bin asisi irin su a wannan halin bin wali irin suwa irin suwa idan haka ai suka yi to lokacin da annabi ya yi ne ya tsire musu ai bai ba hatta abu jahal din nan ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abu jahal kiyayya da adawa da ne abu jahal ai yayi rawan annabi ko to amma da ai lokacin duk da wannan annabi adda yake Allah shi da abu jahal din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma azzil islam li ahadi al-umaraini Allah ka ɗaga musulunci Allah sa ɗaya daga cikin wannan umaru ɗaya shiga musulunci lokacin na koyar addu'an nan ga Abu Jahal tun da shi Abu Jahal ai kunya ce sunan sunan shi Umar shi ma Abu Jahal da Umar da Umar bin Hadabi ke ne da Abu Jahal da Umar dan Hadabi cewa ke Allah ka ɗaga musulunci ɗaya daga cikin umaru na ɗaya shiga musulunci akan kuma Abu Jahal shine babban dan adawa a garin amma da annabi addu'a yake Allah sa ɗaya daga cikin wannan umaru su ɗaya shiga musulunci sai Allah kadarta adda sai ta fada Umar dan Haddab sai Umar dan Haddab ya shiga to amma duk da wannan shi din Abu Jahl din ai a gidan shi Ikrima yayi musulunta Ikrima dan Abu Jahl dan shi ne da Abu Jahl ya rasu Ikrima ya dauki wannan duk adawa da Abu Jahl yake kewa annabi amma dai a ƙarshe Ikrima sai da yazo ya musulunta ya kyautata musuluncin shi lokacin da aka yi gazawatul yamama shi yake mai sara halal bin walid yana mai mana duk wani futuhat da aka yi duk shi wani yarmuka wani mai duk shi aka Ikrima bin Abi Jahl to kaga da an tsiri wa gidan gaba ɗaya ba ai kaga Allah hudu to sai hindu da suka barkame amma annako wanda a yaƙi ma in ana yaƙi ko na annawa an kashe mutum bari ake mutanen shi su doka amma dai shi hamza amma annabi da aka kashe shi aka barka shi ko aka hudu cikin cikin shi aka yi ne to annabi amma duk da wani da yi da ya zo ya ce zai kaza zai kaza ba ai bai tsine musu ba kuma sai ga duk wannan wanda suke wannan abin da wanda ya kashe hamza da wanda ya sa aka yi da wanda ya barkar bai da suka yi sai da suka musulunta wahashiya musulunta hindu ta musulunta iyayenta sai ta mutu a wata yakin musulunci da hindu da abu sufiyan da iyansu wajen guda biyu da wata yakin musulunci da su kenan kaga duk annabi sallallahu alaihi wasallam duk bai tsine musu ba kenan ud'ullah an al mushrikina ka roki Allah afsa mushrikai Allah tsine musu ta a inni lam ub'asu la'ana ni ba aiko ni ba me yawan tsinewa mutane sai ka ga mutum mai yana adawa yana yana bai sa musulunci a waye gari in ma ba wani limamin ku ne ba to wani mai taimaka musulunci ne har ma yazo kai ne yanzu ya hika kokari eh sai yazo hika kokari alaki ai alhiyarukum fi jahiyarukum fi jahiliya sunne hiyarukum fi islam eh ko can ba ma ai waɗanda suka yi wa annabin duk wani abubuwan da adawa da me da suka shiga musulunci kuma su ne ne su ne manya kenan wannan ruwa take me take karantar da mu kenan ko kafiri ba a tsinewa ka sha giya Allah tsinewa ga yana a sai dai Allah tsinewa mai shan giya Allah tsinewa mai kaza ga yanan a unguwa ka kama sunan shi suna wani Allah a sai dai mai halin siffai ai duk na musu mutawassila kaza kaza ko da na misa ce mutawassila ce kasiya ce ariya ce ma'ila ce mumayyila ce baka ce ba Allah tsine mata ita wannan makwabci ka gata nan ba a san macito ba sai miya ta kare ba a san macito ba sai miya ta kare ba a san ba gobanta eh ba a san gobanta ba kenan wannan ruwa ne ko kafiri ba su yi ba Udu Allah alal mushrikina ka roki Allah akan mushrikai kala yace inni lam ubu asuni ba aiko ni balla anan mai yawan tsinewa mutane ina kusa da su daga rahama Allah walakin amman dai bu'istu an aiko ni rahmatan dan rahama ga talikai babun annamma da hausa ma da hausa ma annabi mi da hausa sunan shi yau na mabu kenan annabi ma kenan a yau da sharhi ne kai me ya da magana sharhi ne kai gogo me suna annabi mi da hausa fasara annabi da asali wani ma wa annabi aikace annabi mai ai larabci ne kawai babun nan ma babe na annabi manci annabi ne babe na annabi ne da wasu suna annabi ne wannan sharhi ne ko to ku samu sura da me ba sharhi ba shi ba wannan me tilla a tillas gatarin to ku tabbiyo ne shi dai mu tabbiyo ne to je ka ruwa ta rubuta ci
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عن حمام كنا مع حذيفة فقيل له إن إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنة قتات تو سيتي حدثنا محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن حمام قال كنا مع حذيفة من كسن جملة تعالى وانا حذيفة يوم wa huzaifatul yamani asaba ma guda biyu ne wata kuma huzaifatul yamani biyu ne asaba su sahabi kullum asabai in aka sunan mutum aka tsaya tak kenan wanda ya shahara da shi ake kamar yanzu aka ce usman ai a sahabi wa usman bin affan ne bakari da ko usman da dama to da wani usman ake usman bin affan in aka ce abdullahi aka tsaya da wake bin mas'ud kenan huzaifa nan ana yi da huzaifatul yamani al-absi wanda ake cewa abu abdullahi sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi wannan tabi yace kunna mun kasance tare da huzaifatul yamani faqila lahu sai aka ce mai inna rajulan wani namiji wani mutum ya rafa'ul hadis yana dokan zance ilal usman ya kaiwa usman wani usman usman bin affan kenan wani mutum ne shi aikin shi doki zance sai ya kaiwa shugaba usman na affan فقال حذيفة سي حذيفة يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكن الله مثيرا دا أمنشن الله أنا تشوا لا يدخل الجنة قتات النميمي باي شغا الجنة لا يدخل الجنة ماذا؟ قتات النميمي باي شغا الجنة ما الفرق بين القتات والنمام؟ دي دي duk dai mai ɗaukan haske ya ba da haske shi ne ake ce mai annamimi domin ya bambanci tsakaninsu qattatu ai da kwai ga wannan ruwa ya ce la yadul jannata wa qattat a wata ruwa kuma sai ya ce ma la yadul jannata namma ga ruwa ya musulmi sai ya ce ma la yadul jannata namma wani guri ya ce ma la yadul jannata qattat abin da zai gane dai da qattatu da namma mu duka didde ne sai dai malamai suna babbanta su shi annabi shine allazi yakunu ma a jama'atin yatahaddasuna hadisan bayanun mu alai wanda shi yana gurin aka yi magana aka yi zancen kuma sai ya ɗauki zancen ya ce ya watsa shi dai mai annamimanci annamimanci shi ne ka ɗauki zancen wannan ka kai wa wannan ko kuma ka ɗauki zancen wa'annan ka kai wa wa'annan da sababin saɓanna ciro zance daga nan na ƙalil ahbar min huna ila kuna da sabab kuma amanda lil ifsad ko ko magana daga nan ka kata nan ta mutum biyu ko ta jama'a da jama'a don ka sa ɓanna tsakaninsu wannan shi ne ake ce mai annamimanci to in ka zo shi annamimi wanda annamam wanda za a yi magani yana majalisin aka yi magani tukwana yi ɗauki magana ya je ya gaggama jama'a da jama'a wannan shi ne annamimi shi kuma kattat bai na aka yi magana ya juyo magana ba ku sani ba ya yi tajassus ne samo magana ya samo ta ko gurin ananimu ko kuma ɗan hasken ne ya zo sai da cewa na ji magana kenan sai je yi ya watsa ta kenan shi katta ba ba a gaban shi ba aka yi shi kuma ananimu yana yana majalisin kenan shi alƙattat kenan allazi ya yiwo maganan ne amma dai su mutanen la ya alamu na basani ba kuna fada sai kuka yi zance da kuka yi zance sai wani ya je ya rika ba da zancen wannan fada ta ku yadda ka san yana nan aka yi zancen shi ko bai nan aka yi zancen to wannan shine kattat shi ko anonym yana yana guna akai to da kodan ku su al kashash na uku su na uku su al kashash da ba su uku ne na uku al namam da kuma al kattat da kuma al kashash shi kuma kashash shi allazi yas'alu alal ahbar summa yanumha shi neman hasken yake ina da hasken yake ai da kai me nemo labari shi nemo labari yake dan ya batsa ya annabi banci shi ba kawai ina da labari yake ne nemo ba shi ne zaka an ce wani alkashash shi yake nemo nemo labari yake ya je ya watsa ya annabi banci kenan suna annabi wanda yana cikin muna zaune tare muka yi majalisi ɗaya muke duk muka hira ko amma dai ya tashi ya je ya watsa ya gama wani da wani da wani da wani ko kuma yana nan aka yi hira kila an kawo wani ma aka wani abin shi na girki na alheri a gaban shi aka hira sai iske wance ce a ai jiya muna majalisi kai ka ji wani da ko zancen ka yace kaza yace kaza yace kaza ya bata ka yana nan aka hira yake ba shi kuma ka ta kuka ce bai nan ma aka yi hira ko kuma ya samu ɗan ya yi kamtanta kaɗan haka sai ya je ƙara ruwa ya je gama wannan da wanda ya fata su shi kuma kasha shi neman labarin yake da ya je kai annabimanci su dai dukansu wannan guda uku sunan su ne annabi kuma shi annabi ne masu wa annabimanci azaban ma a duniya da lahira ce tun duniya kake gani da wanda sai an kiyaye annabimanci tun duniya kake gaba da ke ba kuma can suratul nur izdal kuna ko تذكرونه بألسنتكم إيه ما ليس إلا تو can shahid yake ne walahum mujizun fi lahum azabun fi dunya wal akhirah ne kuma kasanta yawa shahidin da ke nema kenan lahum azab fi duniya lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah ne ne da nake nema kenan kaga shi annabi ne azaba a duniya da lahira da kabri kaga wani aita yi shi wadanda suke watsa hasken nan ka zo ka faɗi kai kaza kai kaza suna da azaba a duniya da lahira wanda suke so alfasha ta ya tsanin limancin da to والذين آمنوا nan da nake da mashaki na biyu kuma annabi mu shi tun kabari ake fara mai azaba wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wuce wani kabari ya ce ana musu يعذب ana musu yu'azziban ana musu azaba yace na farko لا يستتر عن bai na farko bai yin tsarki sosai ko na biyu ma يمشي بالله yamshi bil lalima na biyu shi kuma aikin shi kawai dan watsa haske ne da annabi bance yake gama wani ya gama wani dauko zancen wani ya gama zancen wani kenan abin zan magana yanzu ai annabi ya zama kasuwa da yake kowa haka ne sai Allah ke yi musamman mata kenan mu gane annabi tun duniya kake gani aniyar ka tun duniya ke gani a kabari kana cikin tun kabari adalci tun kabari ake fara ma azaba na wani hadisi na makawai ayat da ya ja azabun fi duniya wa akhira kenan he mu kiyaye wannan qattatu da annamin da kashash kenan kenan abu ne wanda babu kyau kenan shi ne na huzaifa yace ya kula la yadkhulu jannatu qattatun ai annami bai shiga aljanna a ruwaya muslim la yadkhulu jannatu namabu kenan hadisi ne muttafaqun alaihi kuma ashabu sunan sun hudu shi wani gure yazo la yadkhulu jannata qattat wani yazo namam wani mai zo mene a takaicen takaicewa dai annami mai dokan haske ya kai da wannan ya doki na wannan ya kai da wannan guri ɗaya ne irin wannan magana take alheri sai dai in ka gama sulhu ne tsakanin mutane mutum biyu ba su da gaba ba su zutuwa ko al'umma biyu ba su zutuwa an a sulhu ne doke magana in kai ta nan in ce kai wannan gabar da wukewa ta dame su so suke ku shirya ko wannan da bai da ku daɗi da shi ya damu kullum so yake ku shirya wannan malamai suka ce ba mene ne ba ba annabimanci ne ba ko kuma wanda ka san mutumin cutar shi za a yi kamar mutum ne ai kana samun mutum ya ci bashin wannan ya yaudari wannan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma ka san haka ne kuma sai ka ga ya zo yana shigewa wani naka guri an ƙare sallah yana kote wani yana shige mai guri ai sai ka kote wannan ka ce to yi hankali da wani wani suka ce wannan ma ba annabiwanci ne mutum da sulhu ne kai amma dai a haka na akwa sha suke ai to duk shine wannan karkashin annama da saura ciki da lokacin to sashi wannan قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضيل بن بن مفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن شهر بن بن حوشب حوش بن حوشب عن أسماء بنت الزيزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحب أحبة الباغون الباغون البراء براء العلة
To, na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi ma ruwaya ce Ahmad ya hudo ta a musnad ga ta nan adabul mufrad annabi sallallahu daga asma'u yal yazid qalat tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala kalma ce na amido hankalin kowa kowa shurara ukhbirukum bazan ba ku labari ba bi khiyarukum da waɗanda suka yi ku daraja girma falala kamar khiyar kenan wanda zababbu ne suka yi ko daraja cikin ku kamar zan ba ku labari a cikin ku wahi daraja wahi kaza wahi kaza sahabbai suka ce bala na'am ya rasulullah ba mu labari kala sai annabi ya ce allazina waɗanda suka yi daraja suka yi falala suka yi komi cikin ku allazina sune izaru idan an gansu zikirallah sai a tuna Allah ya zaka kasance an ganka a tuna Allah Eh? allazina izaru wanda an gansu ya tuna Allah su ya zaka kasance an ganka a tuna Allah ya musu wazi ya musu nasiha ko kuma siffar shi ma mutumin kwarai ne ya kare dokokin Allah ai daga ka gan shi ko zaka yi wani abu sai ka sai a gaban shi ai da ko wanda in ka san kawai shi kan shi daman kaman mene san fursa wanda in zaka yi wani abu ma kai sai ka tuna Allah in ka tsin kawo shi zaka yi sai ka yi wani abu kenan shine allazina idza ru'u zikrillah afala ukhbirukum bi shirarikum to su kuma bangaren guda shirarikum kalu bala suka ce a ba mu matsi a tan da shiraran nan mu annabi a gaya mu sai ce almashauna masu tafiya bin namimati da annamimanci su doki zancen wannan su kai wa wannan su doki zancen wannan majalisi su kai wancan majalisi su doki zancen wancan fada su kai wancan fada su doko zancen wannan gari su kawo wannan gari su watsa a whatsapp su watsa a facebook da irin wannan almashauna bin namima almufsiduna bainal ahibba masu batawa tsakankanin masoya mutane al'umma suna zaman lafiya abokai suna zaman lafiya al'umma suna zaman lafiya yan uwa suna zaman lafiya almufsiduna sai su su bata wannan soyayya albaguna ma wannan baguna waɗanda suke nema alazina yatlibuna waɗanda suke nema albura'a kenan kubatattu mutum ga nan kubatatte ne sai su rika neman shi da wata anata al'anata bi ma'ana al mashakka ko hallaka ko gajiya kamar mutum ne kubutacce wanda ga nan tsarkakakke kubutacce wanda bai da laifin komi bai ci bai sha ba bai yi komi ba sai su kwaso sai su gama shi da mutane su tada mai kai su tada shi ya zammu lahiyar shi lau kawai sai a zo a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza dalilin shi wancan annabi mai ya gama kenan ya tada mai ya tada mai gajiya ko tunda ina zama na ban ci ban sha ba ban shiga harkar kowa ba kawai shi wannan annabi ya kwaso ya gama ya lika ya lika ya gama kai kuma kubutacce ne ya ce kayi kaza kayi kaza shine ne yace albagun allazina ko kuma fasara almashaquna bin namima wadanda suke tayya da annamimanci almufsidina bainal ahiba suke sa banna tsakankanin masoya albaguna allazina yatlibuna kenan albaguna masu neman laifin kubatattu su dora musu wani wahala ko wata halaka kenan albaguna allazina yatribunal lilbarra alfasad kenan waɗanda suke neman mutum kubatacce su dora mai laifi mun gane waɗanda suke neman kubataccen mutum su dora mai laifi ba ka ci ba ka sha ba su dora ma laifi kenan wannan su ne shirarukun waɗanda matsayatanku kaza kaza kaza in ji annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai mu tsaya da fata abinda makaranta Allah ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ba mu karhin gwiwa yin karatun da halartar karatun Allah amfanar da mu da abin da muka karanta Allah biya bukatun mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk satin gaba insha Allah babun man sami'a bi fahishatin fa afshaha